له وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ɗan uwa muminai masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala wanda yake shine mai kowa shine mai komai wanda ya mana arziki da nisan kwana da lafiya muka samu kama wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi da muka saba ainihin gabatarwa yau muna sha biyar ko ga zulhajji muna sha biyar ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya haifuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalatu wassalam kuna tare da mu daga wannan masallaci da ke gidan mai girma a jiyan katabun alhaji mahmudu ya ali ahmad sakataren gwamnatin tarayya wanda ya gabata a nan kan titin sarki abdulkadir anguwar kasuwar kaji cikin garin azare karamar hukumar katabun jihar bauchi najeriya kuna tare da mu cikin wannan littafin albarka bulogul maram yayin da muke bibiyar sharhinsa ibanatul ahkam kuma muna nan a cikin kitabun zakati wato littafin da ke karantar da mu zakka inda za mu tashi a hadisi mai lamba na 125 hadisin da aka karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري lalle hadisi ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu ainihin wato zakka akan kowane musulmi a bayinsa ko sun kai nawa babu zakka akan bayi wala farasihi akanan dawakin sama ainihin wato babu zakka a kansu hadisin imamu bukari ya ruwaita a riwayar imamu muslim an samu cewa laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr babu ainihin wato zakka akan bawa sai dai zakatul fitr zakatul fitr lalle bawa zai fitar da zakatul fitr kuma ubangidansa ne zai ainihin fitar masa da wannan zakatul fitr din domin shi bawa a matsayinsa na bawa komai ya mallaka ba nasa bane na ainihin mai gidansa ne dunkulalliyar ma'ana ta wannan hadisi ita ce min mahasin shari'a al-islamiyya annaha la tujibu zakatu fil khayli war raqiqi lallai yana daga cikin abin da shanin shari'ar musulunci ta kyautata kwarai da gaske cewa zakka bata wajaba a cikin dawaki ba sannan bata wajaba ainihin wato a cikin bayi ba bata wajaba a cikin bayi ba sai dai idan ya zama na cewa na kasuwanci ne amma idan na kinya ne wayannan bayin na kinya ne wayannan dawakin na kinya ne wanda aka ajiye ne ake amfani da su na gida bayi ne wanda aka mallaka wanda suke ayyukan gida ba na sayarwa ba ne dawakin ma ba na sayarwa ba ne zakka ba ta waje ba kansu amma idan bayin sun zama na sayarwa ne tija'ani wato kadara ce ta kasuwa hakanan dawakin sun zama ana sayarwa ne a sayar kadara ce ta kasuwa a wayannan akwai zakka a kansu za a yi lissafi da dukiyar za kuma a yi lissafi da kimar abinda dawakin suke sai a fitar musu ainihin wata zakka saboda su urudu tijara urudu tijara dukkan su akwai ainihin wato zakka a kansu abinda muka fahimta a wannan hadisin ɗan uwa shine wujubu zakatul fitri ala sayyidi an abidihi mutlaqan sawa'un kanu lil qinya am lit tijara lallai ummul lura anan wurin wajibi ne zakatul fitri akan shugaba ya fitarwa bawansa da ya mallaka wayannan bayin ko na kasuwanci ne ko na kinniya ne dole ubangidansu ya fitar musu da zakka an gane a nan wurin wato su bayin ne za a fitar musu da zakka zakatul fitr amma an gane ba zakka irin ta shekara-shekara ba wanda za a fitar da zakkar daga bayin ba idan wannan ce sai in ya zama bayin sun zama ainihin wato urubin tijara kadara ce ta kasuwanci ba kadara ce ta hidimar ko amfani yau da kullum ba to ita wannan ba zakka a cikinta amma ta zama kadara ce ta kasuwanci to akwai zakka a dawaki akwai zakka a bayi ina fata an gane wannan sannan abu na biyu adamu wujubu zakatu fil abidi idan kanu lil qinya idan bayi suka zama na qinya ne to zakka ba ta wajaba a cikin su ba ba za a fitar musu zakka ba in an ce na qinya shine wanda aka aje aka tanada dan amfani yau da kullum ba dan a sayar a ciri ba ba sannan abu na hudu abinda muka fahimta a wannan hadisin shine adamu wujubu zakati fil khayl mutlaqan lalle rashin wajibcin zakka a dawaki zakka bata wajaba a cikin dawaki ba wannan bisa idlaqi in dai dawakin na kimiya ne ba ainihin na kasuwanci ba. Ƙalar jimhur, wannan shi ne abinda jimhur suka tafi a kai, cewa lalle babu zakka a cikin dawaki. Wa amma imamu Abu Hanifa ya ware ya ce a faƙalar ta jibo zakatu filkai. Imamu Abu Hanifa ya ce a zakata wajaba a dawaki idza kanu zukuran aw inasan sa'imatan wa li sahibi halqiyaru in sha'a da ala kulli farasin dinaran wa in sha'a qawwamaha wa da rub'ul ushri wala nisaba fiha to dai kaji ba shi ma imam abu hanifa da yace akwai zakka a dawaki sai aka ce to ya ne nisabun zakar ta dawakin take an sa akwai zakka a tumaki ko kuma an ji nisabun ko nawa ne nisabun awaki ko tumaki in sun kai nawa ne suka kai zakka eh arba'in jazakumullahu khair in sun kai arba'in daga nan za a dinga fidda zakka ɗaya ɗaya ɗaya har su kai nawa har su kai Ɗari da ashirin, jazakumullahu khairan in sun kai ɗari da ashirin da ɗaya sai a fitar da guda nawa guda biyu a hasantu masha Allah sannan mun san akwai zakkar ainihin wato raƙuma ko nawa ne zakkar raƙuma biyar a hasantu idan su raƙuma sun kai biyar za a fitar da nawa akuya guda ɗaya jazakumullahu khair kaga wannan ma an ji nisabun sabo sannan mun san akwai zakkar shanu nawa ne zakkar shanu ba ka nan muka darasu ba tare muka da na raƙuma da na raƙuma da na tamaki ba sai da sati ya zagayo zakkar shanu eh waye talatin waye ce talatin a hasanta da za ka lawa kaina masha Allah ko ina tsammani ma baya nan muka yi ko kana nan ok masha Allah zakar zakar shanu 30 ne idan suka kai 30 wace za a fitar bintu makhat hasantu yar wacce ma'ana wacce take shan nono kuma uwarta tana da ciki ko ita ita za a fitar in sun kai 30 kaga wannan ma mun ji nisabin ainihin shanu to imam abu hanifa aka ce da shi babu zakka a dawaki duk malamai jumhur sun tafi akan wannan sai ya ce a akwai zakkar dawaki aka ce to gabar ta bayan in akwai zakkar dawaki nawa ne nisabun su sai ya ce a ba nisabi ya ce babu nisabun da to yaya za a fitar bai in mutum in ya ga dama kowane doki ɗaya sai ya fitar masa da dinari ɗaya ko kuma ya yi ƙimar kuɗin dokin ya fitar da rubul ushuri na kuɗin dokin shi ne abin da ya faɗi kawai yadda za a dinga fitar da zakka to kaga dai kenan dokin ko guda ɗaya ne za a masa zakka kenan abin da yake dai a sawabu abin da ya fi dacewa wallahu alam a dawo akan abin da jimhur suke a kansa ko? babu zakka a cikin ne a cikin dawaki kuma haka hadisi ma ya tabbatar a baya ko babu zakka ainihin wato a cikin dawaki sannan daga baya kuma imamu abu hanifu sai ya sake dawowa bayan ya ce akwai zakka amma babu nisabi sai ta amma dawakin idan sun zama mazaje ne zalla zunzurutu ba mata a ciki shi ma sai ce tun haka ne su ma fala zakata fiha babu zakka a cikin su in maza ne kawai zalla ba mata sannan watajibu fil inasi al khalisat sannan zai ce idan mata zalla ne fa a akwai zakka a cikin su in mata ne zalla amma maza zalla ba mata a ciki ba zakka a cikin su idan akwai mata da maza a haɗe fa akwai zakka a cikin su an fahimci wannan wannan bisa fahimta ta Imam Abu Hanifa sai hadisi na gaba hadisin da aka karbo daga ainihin Bahaz bin Hakim daga babansa shi kuma ya karbo daga kakansa radiyallahu anhum qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi kulli sa'imati iblin fi 40 bintu labun la tufarraqu iblun an hisabiha man a'taha مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإذا آخذوها وشرر ماله عظمة من عظمات ربنا لا يهل لعال محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان آه وانا حديثنا بعض الحكيم Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda da shi kuma ya karɓo hadisin daga babansa Allah ya ƙara masa yarda shi kuma baban nasa ya karɓo daga kakansa duka Allah ya ƙara masa yarda yace lalle ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace zakkar raquma cikin dukkan garken da ya kai adadi 40 za a fitar da ainihin bintu labuni la tufarraqu iblun an hisabiha ba za a raba ainihin wato garke ko raƙumi daga ainihin wato ainihin raƙumin da yake ɗansa ba ma'ana da ƴaƴan da iyayen duka gaba ɗaya za a ƙididdiga da su haka ainihin wato za a lissafa amma idan an tashi karɓar ba da zakkar ba za a ce za a karɓi ƴaƴa ba kamar ba za a ce za a ba da ‘ya'ya ba, kamar yadda kuma ba za a ce za a ba da uwar garke a cikin zakka ba, sai ainihin wato a duba wacce take matsakaiciya. Sai dai idan sa'i ne, idan shi mai dabbobin ne, mai raƙuman ne da kansa ya ga dama ya ce shi ya yarda ya ba da wa'yan to ainihin za a karɓi wannan tun da niyyarsa ne. ba sa'i ne ainihin wato ya yi masa dole ba wannan kenan sannan ainihin wato ba a ba da zakka a iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda su iyalan gidan ma'aiki sharifai ne ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakka bata halasta ainihin wato gare su ba zakka bata halasta gare su ba imam ahmad ya rawaita hadisi da abu dauda da nasa'i kuma imam al-hakim ya inganta hadisin imam shafi'i ya yi ta'aliki akan hadisin ma'ana dunkulalliya ta wannan hadisin cewa al-imamu wa nuwabuhu ya'khuduna zakata al-mawashiya imam sarki ko wakilin sarki shine yake karban zakkar dabbobi kuma zai karbi wannan zakkar qaharan dole tilas mai dabbobin ko yana so ko baya so musamman idan ya gwada ba zai bada zakkar ba dole sarki ya tilasta shi wajen bada zakkar nan mimman mana'aha ga wanda yace ba zai bayar ba dole a tilasta shi sai an ba sai an karbi zakkar nan hukuma ce za ta ainihin tilasta shi sai ya fitar da ainihin wato wannan zakkar wa hadha muttafaqun alaihi wannan shine abin da aka hadu a kansa cewa lallai idan mutum ya ƙi ba da zakkar dabbobinsa hukuma za ta tilasta shi dole ainihin wato ya ba da zakkar yadda ainihin shari'a ainihin ta tsara a wa illam ya dafa ha kiyaran idan bai ba da zakkar bisa zaɓinsa ba wa a kaza hal imamu min ƙaharan dole sarki ya karɓi wannan zakka daga gare shi tilas ko yana so ainihin wato ko baya so sannan idan zakkar ya zama na cewa idan sarki idan sarki ya karbi wannan zakkar tilas shi bai yi niyya ba ka san tana iya yiwa a ce duk ibada da za a yi sai da ni sai da niyya ko to shi bai yi niyya ba da zakkar ba amma hukumar ta tilasta shi an cire zakkar karfi da yaji dole sa kaga tunda tilasta shi akai akwai niyya babu niyya to shi yaya zakkar tayi malaiki a jaza'atu tayi har a wajen Allah ya fita ba za a ce tunda bai kudurin niyya ba a zakkar tunda wannan ibada ce rukuni ne guda daga cikin rukunin addinin musulunci kuma bai yi niyya akan ta ba to zakkar ba ta yi ba in dai har sarki ya fitar da zakkar ko da bai yi niyya ba ainihin wato zakkar ta yi to ta ina sai aka ce ai shi sarki ko shugaba ko ita hukuma da za ta karbi wannan zakkar ai ita ta yi niyya ko tunda ta yi niyya to niyyar wannan hukumar ta isa mata shi ba an gane ko wa niyyatul imamu kafihi an niyyatihi niyyar sarki ta isar masa ainihin wato daga niyyarsa wa qada fatahu al amma shi wajibi ya sauka a kansa amma bai samu cikakken ladan da ake samu na wanda suke bada zakka ba amma dai wajibin ya sauka an fahimci wannan sannan da da aka ce a cikin hadisin fi kulli sa'imatin ibilun fi 40 ma'ana fi kulli 40 min al-ibli as-sa'ima allati tar'a bi nafsiha wala bitakallufi sahibiha inda ra'i wato za a bada a kowane 40 za a bada matsakaiciya ita ce sa'ima wato wacce take iya kiwo da kanta take cin abinci da kanta ba tare da an kamo ta ainihin an daure ta ba za a iya bada zakka daga ainihin wato irin wannan dabba din kamar wacce kamar bintu labun za a iya bada zakka daga irinta wacce ce bintu labun بنت لبون إتتي التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة وتتشك شكرا بيو تاشقا أينهن شكرا تأكو وصارت أمها لبونا بوضع حملها أريد زمن الشيوى ما إتا أورتا أنا شنونا تا سبودة تاهيف ما أنا أمتك أمواكينا sannan ba a raba ainihin wato garke wa'anda suke a haɗe la tufarraqu bainal khalitayn idan garke guda biyu ainihin wato a haɗe suke sai sa'i ya zo karɓar zakka ba a rabawa ina jin mun yi wannan katun a hadisin baya ko yawa sannan idan ainihin wato a rabe yake kuma ba za a haɗa ba wala yujma'u bainal fariq ba za a haɗa tsakanin wanda yake a rabe ba kuma wala yufarraqu bainal khalitaini ba za kuma a raba tsakankanin garken da yake ainihin wato a haɗe ba abinda muka fahimta wannan hadisi ɗan uwa shine wujubu zakatu fil iblis sa'ima wato zakata wajaba za a bayar a cikin raƙuma ga wacce take tana iya kiwo da kanta ainihin wato matsakaiciya kenan sannan na biyu nahayul khalitaini an tafriqil iblis an hana wanda garkensu a haɗe idan an zo karɓan zakka su ce za su raba sannan ragabatan fi adami ikirajin zakati au qillatiha domin suna kwaɗayin kar su ba da zakka sai su raba idan suka raba to wannan zai sa watakila ko ba za su ba da zakkar ba ko kuma su bayar kaɗa ko yanzu misali idan shanun nan yawansu gaba ɗaya ba su fi guda tamanin ba a ba su fi guda saba'in ba a raƙuma ba su fi ainihin wato saba'in ba idan sa'i ya zai same su a haɗe guda ainihin wato saba'in guda nawa zai fitar guda ɗaya amma inda in ya same su a rarrabe ba eh zai karbi guda biyu sai dai kuma ba shanu za a karba ba saboda ba su kai yadda za a fara fitar da raƙuma ba ku yawwa za a fitar da akuyoyi ne ku yawwa za a fitar da akuyoyi guda uku uku daga kowanne kenan yawwa sannan jawazu abdu zakati qaharan idan tana rabbul mali min ada'iha وتجزئه وإن فاته أجرها sannan wani hadisi yana karantar da mu lalle ya halasta idan mutum ya ƙi bada zakka hukuma ta tilasta shi ainihin wata ta karɓi wannan zakkar a hannunsa idan koda ya ƙi ɗaya kenan sannan idan aka karɓi wannan zakkar shin zakkar ta yi halitta ta yi koda bai yi niyya ba koda bai yi niyya ba zakkar ta yi saboda niyyar sarki ko hukuma da ta fitar ya isan masa kamar yadda ya gabata sannan abu na biyu shi din ya samu ladanta a bai samu lada ba saboda duk ibadar da kai ba bisa sauranka ba ka da ladanta an gane mu yawwa sai hadisi na gaba shi ne hadisin da aka karɓo daga إمام علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لك مئة درهم وهال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وهال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يهول عليه الحال وليس في مال زكاة حتى يهول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يهول عليه الحول والراجب وقف wannan hadisi na imamu ali Allah ya kara masa yarda yace lalle ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza kana laka mi'ata dirhami idan mutum ya zama cewa yana da kuɗi wanda sun kai dirhami 200 wa hala alaiha alhawl sannan ainihin wato sun shekara kaji fa tsarin zakar ba wai yanzu ne ka samu dirhami ɗari biyu misali kana da miliyan tara yanzu domin shi ne nisabin ko da wani abu kana da miliyan tara yanzu da ka samu a wannan satin to ba yanzu ne za ka fudda zakar a wannan satin an gani za ka dinga juya su kai ta juya su har sai wannan watan ko ya sake dawa ko wannan satin ya sake dawa an gane sannan sai ka fitar musu da zakka sai sun shekara ba daga samun su ne za ka fitar musu da zakka ba sai sun shekara a hannunka za ka fitar musu da zakka an gane yawa haka nan wanda yake da kuɗi da yawansu sun kai dinari ainihin wato ashirin kuma sun shekara a hannunsa da wannan fafiha nisfu dinar zai fitar da ainihin wato rabin dinari na wannan kuɗin fama zada abin da ya ƙaru sabi hisabi zalika zai masa ainihin wato hisabi na rubul ushuri ya fitar masa walaisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi haulu duk dukiyar da ka samu babu zakka a kanta har sai ta shekara duk kudin da ka samu sun kai nisabi to babu zakka a kansu har sai sun shekara an gane ba shekarar da ka samu kudin za ka fitar musu zakka ba ba za ka ce to yanzu kudina sun kai miliyan tara ya kamata a fuda zakka a sun kai miliyan tara eh to sun shekara ne ba su shekara ba to sai sun shekara da haka yanzu zakkar ba a wannan shekarar ta waje ba a kanka ba a wata shekara ne ta waje ba kanka an gane hatta ya hula alaihi alhawl har sai sun shekara kana juya su kana sarrafa su sannan za ka fitar musu zakka an gane wannan al-ma'na al-ijmali dan kullalliyar ma'ana ta wannan hadisin cewa yatahaqqaqu ijabu zakatu fil mali bi shuru'in zakka wajibcinta yana tabbata da wa'annan sharuɗan sai wa'annan sharuɗan sun cika zakka take wajaba idan wa'annan sharuɗan da zamu ambata ba su cika a dukiya ba to zakka ba ta wajaba al'awwalu na farko am yablugha al-malu nisaban sai dukiya ta kai nisabi tukunna ake mata zakka idan bata kai nisabi ba fala zakata fiha babu ainihin wato zakka a dukiyar da bata kai nisabi ba yawa duk dukiyar da ta zama koma bayan nisabi ko da da dubu ɗaya da ya rage to babu zakka a cikin ta wasani na biyu an yahula alaihi alhawl idan ta kai nisabi sai ta shekara an yi shar'i na biyu wa huwa nisabun ma'ana ta shekara tana cike da wannan nisabun wala zakata qabla al-hawl ko da sun kai nisabi amma bata shekara ba to babu zakka akai an gane wannan babu zakka akai wa hadha qawlu al-jumhur wannan magana ita ce jumhurin malamai nasirin jaye malamai suke akan ta as-salis na uku sharadi na uku an yakuna al-malu mamlukan lil muzakki mulkan tamman ya zama da cewa mai kudin mai ba da zakar kudin mallakarsa ne cikakkiyar mallaka babu haƙƙin wani ko ƙwandala a ciki amma idan ya zama cewa ga kudin a hannunsa sun kai nisabi kuma sun shekara amma ba dukkan ne nasa ba akwai na wa'ansu ya haɗa jari suka haɗa suke jujjuyawa yanzu jarin ya kai miliyan tara amma ba na mutum ɗaya ba ne inda za a raba kowa bai kai miliyan tara ba a ba zakka babu zakka a dukiyarsu ko kuma ga kudin miliyan tara nasa ne tabbas yana jujjuyawa amma ya san ana bin sa bashin miliyan ko ana bin sa bashin miliyan ɗaya idan da zai biya wannan bashin kudin za su zama koma bayan nisabi kenan ko to ko bai biya bashin ba ba zakka a kansa an gane ko da bai biya bashin ba ba zakka a kansa domin wannan bashi ayyana na wuyansa dolensa ne biya sai in ya kai dukiyarsa in ta kai matsayin da ko in ya biya bashi kudin da suke hannunsa sun kai nisabi kuma sun shekara anan ne zai fi zakka an ji sharadi na uku sannan a sharadi na hudu yace min anan mala yace fala zakata alal insani min mali ghairihi fala fi ma la fama fi ma yamlikuhu zahiran idza ta'allaqa bihi hatta al-ghurama shine magana da na faɗa da haka nan babu zakka a dukiyar da mutum ya mallaka ta kai nisabi amma yana da mabarta masu gumsa bashi wanda idan da zai biya su bashi dukiyar ba za ta kai nisabi ba to wannan shi ma babu zakka a kansa da haka fa nisabul zahabi 20 dinaran nisabun zinari shine ya zama ya kai dinari 20 wal fidda na azfa kuma ya kai ya zama ya kai dirhami 200 kama qarraratu sunna annabawiyya kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar wa ma naqasa an hada duk dukiyar da ta zama koma bayan wannan daga nisabi fala zakata alaihi babu zakka akanta wa ma zada alaihi abinda kuma ya karu akan wannan fa bi hisabihi to za a yi masa lissafi a fitar masa da zakkarsa an gane ku wala waqas bihi ba za a ce ai wannan waqas ne ba ba za a ce wannan dan tsakiya bane shi ba zakka abin da ya karu akan sa idan mutum dukiyarsa ta kai nisabi ta shekara zai fitar mata da zakka wannan karan da ta shekaran yazo zai fitar da zakka bayan ya samu adadin abin da ya kai nisabi din sai zama cewa akwai dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar da ta karu a kai shin wannan dubu biyar ko dubu uku ko dubu da ta karu a kai akwai zakka a kanta ita ma ko babu akwai zakka a kanta an gane ko shine ma'anar fabi hisabi zalika zai yi lissafi ya fitar mata da rubul ushur ɗinta an gane rubul ushri mun bada misalin sa a wancan sati biyu da ya gabata ko yawa wannan kenan sannan abinda aka fahimta wannan hadisin ɗan uwa ko kuma kafin wannan akwai tahalilul lab cewa idza kana laka mi'ata dirhami ay ma'anarsa idza mallaka shakhs mi'atay dirham idan mutum ya mallaki dirhami 200 dole lalle akwai zakka ainihin wato a cikinta idan mutum ya mallaki kuɗin da suka kai dirhami ɗari biyu lalle akwai zakka a cikin wannan kuɗin domin dirhami ɗari biyu shine nisabi ko dinari ashirin ainihin wato shine nisabi sannan mun fahimta a cikin wannan hadisin yan uwa nisabul fidda mi'ata dirhami ashe nisabi na azurfa shine ya zama cewa ya kai ainihin wato dirhami 200 wa zakatuha rubul ushri zakkarta shine ainihin wato rubul ushri ma'ana dirhami 200 din nan nawa ne rubul ushri din sa rubul ushri sa zai zama dirhami biyar dirhami biyar shine rubul ushri na ainihin wato dirhami ɗari biyu sanan nisabun zahabi ishiruna dinaran nisabun zinari kuwa shine ya zama cewa ya kai dinari ashirin to nawa ne rubul ushuri na wa zakatu rubul ushuri ay nisfu dinar wato zakarta shine rubul ushuri nawa ne rubul ushuri na dirhami ashirin shine rabin dinari ɗaya rabin dinari ɗaya shi ne ainihin wato rubul ushuri na ishiruna dinara na ka shi ne zakarsa ishtiradul haulu fi ikirajin zakati sannan mun gane sharaɗi ne nisabi ko ta dukiya ko ta kai nisabi babu zakka a kanta sai in ta shekara sharaɗi ne wannan dukiya ko ta kai nisabi babu zakka a kanta sai in ta shekara an gane wannan sannan azabu wal fiddatu la waqasa fihima babu waqas a cikin zinari da azurfa duk abin da ya karu akan nisabi za a yi masa lissafi shi ma a fitar masa da rubul ushur nasa abin da yake inna ma dunan nisabu la zakata fihi duk dukiyar da ya zama cewa yawanta bai kai nisabi ba wannan babu zakka a kanta haka nan dabbobi ma da tumaki da awaki da raƙuma da shanu duk wanda ba su kai nisabi ba babu zakka a cikinsu sai dai mutum ya ga dama ya ba da sadaka na taɗawu'i wadda wannan ba wajibi ba ne ba ainihin wato abun nema ne in ya bayana da ladansa in bai bayar ba ba shi da zunubi a kai sannan sharaɗi ne daga cikin zakka inna ma lam yamliku mulkan tammatan la zakata fi duk yadda dukiya take hannun mutum yake jujjuya ta duk daɗewar ta a wajensa in dai ba tasa bane da babu zakka a kai babu zakka a kai ina fata an fahimci wannan in dai ba tasa bane ko kuma tasa ne amma idan da zai cire wani abu ya biya bashi dukiyar ba za ta kai nisabi ba nan ma ba zakka a kansa ko kuma tasa ne amma ba shi kaɗai ba sun haɗu da wani suna jujjuyawa ko ta kai nisabi babu zakka a kai in dai idan aka raba aka ba kowa ka sansa ba za ta kai nisabi ba to tana haɗin ma ba za a ba da zakka ba kun ga wannan saɓani me yawwa saɓani na dabbobi na dabbobi idan na mutane ne guda biyu a haɗe sa'i ya zo zai yaga cewa ya irga yaga sun kai nisabi zai fudda zakka kuma an hana su raba an hana su kuma su raba an gane ku yawwa wannan shi ne muna da lokaci za mu ƙara hadisi ɗaya akwai hadisi guda ɗaya taƙaitacce آه عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود الزكاة في البقر إذا بلغت نسابا واجبة في كل ثلاثين تبيع أو تبيئة وفي كل أربعين مسنة آه سواء كانت سائمة أو معلومة أو معلوفة وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وقال الجمهور تجب الزكاة في البقر في الصائمة دون المعلوفة أكياسا على الإبل والغنم في كون الصوم شروطا وانا حديثي نا إمام علي الله مدعيكين سركي قارا مسا يردا yake cewa lallai babu zakka a cikin shanu wa'anda suke al'awani ma'ana shanun da ake aiki da su ba za a ba da su zakka ba shanun da ake aiki da su ba za a ba da su zakka ba amma idan an zo lissafi suna daga cikin wanda za a irga da su kuma dama wannan magana ka mun yi ta baya ko ba za a zaɓi wasu zaɓaɓɓun dabbobi na musamman wanda aka kiwata galibi dabbobin noma za a ga ana ɗaure su a dinga ba su abincinsu ma na musamman ko ana ba su wata kulawa ta musamman to idan zo wajen zakka ba za a ba da su ba idan kuma mutum mai dabbobin su kadai yake da su kuma ba su kai misali ba su ma wa'annan ainihin wato ba za a ba da ainihin zakkar su ba amma idan sun kai nisabi ainihin wato za a ba da zakkar su shine idan sun kai talatin za a ba da tabi'a idan sun kai arba'in za a ainihin wato ba da wacce take ainihin musinna musinna wacce ce al'awamil a nan awamil ita ce allati la ta jibu zakatu fil bakar allati iddat lil amali shanun da aka tanade su musamman saboda aiki saboda noma ko don ɗaukan kaya an gane aw ghairihima ko wani abin da ya kama da wannan wayannan shanun ainihin wato ba za a ba da zakka daga cikin su ba abinda muka fahimta wannan hadisi shine adamu wujubu zakati fil baqarati al mu'idda lil amal lalle zakka ba ta wajaba a cikin dabbo shanun da aka tanada saboda aiki aikin kala biyu ne ko ana amfani da su wajen daukan kaya an gane galibi a nan ko da ke mutum ma mun san aya akwai kicin shanu ana ɗaukan kaya da shi yawwa to idan an tanadi shanu saboda wannan wayannan shanu ba a ba su ba a ba da su zakka wa hadha mafhumul hadith shine abin da aka fahimta a wannan hadisin kuma wa huwa khilafu qawlul jumhur kuma sabanin jumhur kamar abin da hadisi yake nunawa anan shanun in dai na aiki ne in dai na aiki ne komin yawansu komin yadda suke abin nan in dai an tanade su don aiki babu zakka a kansu amma wannan shine abin da aka fahimta a hadisin amma abin da aka fahimta a hadisin nan sabanin abin da jumhur suke a kansa menene abin da jumhur suke a kansa shanu kowane iri akwai zakka a cikin su idan an tashi lissafi yawan su in ya kai adadin nisabi shikenan za a fitar musu da zakka an gane yawa sannan dazu na yi wani bayani cewa babu zakka a kuɗi sai sun ne sai sun shekara ko ta ma saɓanin dabbobi su kuma dabbobi yanzu a wannan shekarar da aka zo shanun mutum ne bara shanunsa ba su fi ashirin da biyar ba sa'i da ya zo ya riga ya zan su su ashirin da biyar da shekara ta zagayo ya ga sun haihu ko ya sai wasu ya ƙara yanzu har sun kai arba'in sun kai talatin to sa'i zai karɓi zakka an gane a wannan shekarar da sun kai talatin ɗin sa'i zai karɓi zakka ba sai in sun kai talatin sun sake shekara ba saɓanin ne saɓanin kuɗi su kuɗi idan sun kai nisabi a wannan shekarar sai sun sake shekara da wannan nisabin sannan shekarar gaba misali yanzu a bana ne a kasuwancinka da kake jujjuyawa ka mallaki miliyan tara da ɗan sauran ɗan ƙarin da yake a kai ko? ko kuma aka baka kyautar miliyan tara aka baka kyautar ta ko ka gada a bana to yanzu a banan ba zakka a kanka sai baɗi shekara ta sake zagayowa daidai wannan kwanakin da ka samu wannan kuɗin ko a kasuwancin ne ko gada kai ko kyauta aka baka sannan sai a wannan lokacin za ka fidda zakka shi yasa ma nake faɗin cewa mafi yawan mutane suna yin wata bid'a wajen ba da zakka da ta saba ka'idar shari'a galibi za ka ga mutane da yawa mafiya yawa lokacin azumi suke ba da zakkarsu haka ne amma don Allah zai yi a ce kowa da azumi ya samu kuɗin su suka kai misali ka ga wannan kuskure ne kuma abinda ake magana shekarar da ka samu kuɗinka suka kai nisabi idan shekarar ta zagayo ne daidai wannan lokacin ya kamata ka fita na haka wannan idan aka bi wannan tsarin kuma zai sa ko da yaushe ana samun waɗansu mutane suna amfana daga fa'idar zakka ko ba haka ba amma yanzu talakawa ma gaba ɗaya wanda ma ake suke samun zakkar kenan an ajiye bari mu jira ko da azumi aka samu zakkar nan na samu dan warware matsalar kaza an ajiye gaba ɗaya ma zakka sai da azumi wa ce maka zakka sai da azumi wa ce zakka sai da azumi ake ba da ita wannan kuskure ne ya kamata masu kuɗi su gyara wannan halayyar galibi kaga sai da azumi ake fitar zakka kuma da wahala kaga masu kuɗi a ce kowa da azumi ya samu kuɗin su kai nisabi wannan na san zai wahala da kowa lokacin da watan da isa mu arzikin da ya kai nisabi kamata iya aje wannan watan wannan makon shine wanda zai dinga fidda zakarsa yanzu yau 21 ga watan shida kuɗinsa sun kai adadin nisabi to kamata yi 2024 to kamata yi 2025 21 ga watan shidan nan ya zama zai bada zakarsa haka ya kamata ko ba haka ba shine ya cika nisabi daidai an fahimta yawa a wannan kuma har ila yau akwai kuma wata rukusa da aka yi idan kuma yace ba sai lalle 20 ainihin wato 21 ga watan June 2025 zai bayar ba yana da dama kafin wannan watan da ya samu kuɗin ya lissafa ya fitar ya bada zakar wannan ita wannan wajen gaggauta bada ita ko da lokacinta bai yi ba in dai zakka ce ya fitar ya halatta kuma ta yi ai ka san dai sallah ba za ka yi ta ba lokacin ta da yi azumin watan ramadan ba za ka yi ramadan kafin ramadan ta zo ba idan kai yayi bai yi ba amma ita zakka saboda da cikin ta akwai ta'awun akwai taimakawa mabukata ga wani mutum ka ganshi cikin wani hali sai ka ga mutum yana da arziki yana da kuɗi ya ga wani mabukaci cikin wani hali yana da bukatar a taimaka masa da wani kaso na makudan kudade sai ka ji ya ce ka amma wannan kaga da lokacin zakka ne ai zakka ya kamata dauka in bashi to lokacin zakka ba ta yi ba a'a kana son taimaka masa eh ba za ka iya bayarwa daga garin kuɗinka ba eh to shari'a ta yadda ka yi lissafi yanzu ka fidda zakar ka ba shi a yanzu kuma zakar ta yi an gane zakar ta yi kuma an yarda Allah maɗaicin sai ce da tattalin to abinda muka faɗi daidai daga Allah ta'ala ne Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure ciki saboda karancin fahimta ko karancin ilimi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa alaikum salam na'am Okay. Dinar. Kowanne zaman kansa yake. Eh. Su ne. Mare. Eh. Eh. Mm. Haka ne. a yawanci zinari ake ɗauka zahab zahab shi ake ɗauka shi kuma zahab zinari shine wanda dinarinsa ya kai adadi ashirin idan ya kai ainihin wato zinari in ya kai dinari ashirin shine yanzu ake kwambatin ɗinsa zuwa miliyan tara da wani abu shine wanda yanzu idan za a yi kwambatin ɗinsa to naira zai kai kamar miliyan tara da wani abu shi dinari ashirin ɗin kenan ka gane idan za a kwambatin ɗinsa zuwa naira shi ne zai kai miliyan tara da wani abu to yanzu galibi da zinarin aka fi ma amfani da shi an gane yawwa shi kuma dirhami daga azurfa ne fidda ne fidda azurfa ce ita kuma azurfa ba ta isa ka ta kai nisabin zakka sai ka ta kai ɗari biyu dirhami ɗari biyu yau an sun kai ɗari biyu za a fitar da dirhami biyar shi ne ainihin wato rubu'ul ushiri na dinari ɗari biyu shi kuma dinari ashirin rabin dinari shi ne rubu'ul ushiri na dinari ashirin to da dirhami ɗari biyu ɗin nan ka gane na azurfa da dinari ashirin na zinariya duka kowanne in za a kumbatin ɗinsa zuwa naira shi ne a yanzu yake kaiwa daraja miliyan tara da wani abu aka fahimta amma galibi ma yanzu da zinarin aka fi aiki aka fi lissafin shi Allah da dirham ba laifi bane ba laifi bane Allah a'lam alaikum salam Na'am. Ba a magana ba ne, na fahimta. Na'am. Ɗan uwa yana tambayan cewa shin me matsayin mutum yana alwala kuma yana magana ya ji wani malami yana wa'azi yana cewa ba wanda ya hana yin magana a alwala za ka yi alwalaka kuma kana magana babu wani abu wannan wai gurguwar fahimta a kai a ni gaskiya yana ce masa wannan kuskure shi ne yake da gurguwar fahimta idan shi ne ya ce maganar ba ta inganta ba amma ainihin wato ga tana a cikin makarimul akalas an kawo ta imamul gazali ya kawo ta a cikin ya ulumuddin yana daga cikin laduban alwala kada mutum ya yi magana tun daga farawa har ya gama laduban alwala ba a ce wajibi ba ba a ce in yi magana alwalarsa ta ɓaci ba an gane har wasu malamai suke ba da misali idan mutum ya zo zai yi alwala farko kamar ya zauna a kan kujerar zinari idan ya yi magana sau ɗaya sai a zare kujerar zinarin sai a ajiye shi a kan ordinary kujera haka wacce take marar daraja idan ya yi magana sai a zare kujerar sai a ɗora shi a kan taburma idan ya sake yin magana sai a ɗauke taruwa a ajiye shi ya zauna a ƙasa ma'ana martabarsa duk sanda ya magana tana ƙara yin ƙasa kuma ni na lura da wani abu duk abin da aka ce laduba ne idan ka kiyaye su za ga suna ƙara maka kima da martaba a cikin wannan ibada idan ka zubar da wayannan laduban to za ga cewa abun gaba ɗayansa yana iya ba kana iya ba da ƙofa ne ya jawo maka wani abu na wasu wasu misali yanzu ni wani abu ne waki da na san na yi practice ɗinsa a kaina duk sanda na fara alwala na yi shiru ba na magana na fi samun nitsuwa da jin shi'urin cewa ina alwala da samun annuri na alwalar a cikin zuciya ta mana samun hasken zuciya sosai lokacin da nake alhar na gama ba tare da magana daga sanda na yi magana sai na ji canjin abun a cikin zuciya wallahi sai na ji abun ya taba ni a cikin zuciyata cewa lalle matsala ta faru gashi dai ba alwalace aka aka samu matsalar ba saboda takaicin da nake ji na me yasa ne magana din an fahimta da haka wannan yin rashin yin magana a alwala yana daga cikin laduba na alwala da malamai suka ambata kuma idan mutum ya kiyaye waɗannan laduban zai ga hasken al'amari idan mutum ya zubar da waɗannan